الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة مسألة كده نعم وبعضهم يرد ذا أهادي ويرد ويرد العادي.
والجواب بادي بلادي نعم بادي حديث لا نكاح إلا بولي دليلنا على اشتراطه الألي حديث من مثل من مثلنا أن الوضوء أماسم مذاكرا له منتكل حديث كل ذي مسكر حرام لنا على النبي دار السلام نعم على النبي على النبي على النبي السلام.
السلام.
نعم الحمد ولا لله نعم الحمد لله نعم ba'adun وبعضهم ba'alin malamai kasan mun yi magana mun ce shi akan asalin da kalilin da dai muke magana نعم cewa tana ɗaya daga cikin hujja a wajen masu نعم ya- usul- usuliyin usuliyin shi ne cewa a samu asalin da kalilin نعم asali na kalilin نعم asali na kalilin shi ne aka ce qur'ani ko hadisi mun yi magana da cewa qur'ani lalle sai ya samu tawaturi kafin a karanta shi ko kuma ya aiki da shi a wajen malika malikawa a wajen abu abu hanifa da waɗansu daga cikin mazahib su a wajen su karatu ne ba za a yi ba amma za a yi aiki da shi sai muka zo kan hadisi muka ce shi a wajensa ba a buƙatar lalle sai an samu tawatur ko da hadisul ahadu ne aka sani su za a iya amfani da shi sai dai idan ya saba wa mukutan qur'ani idan ya saba ga abin da qur'ani yake sai kuma hadisi ya zo da sabanin da wannan abun to dole sai an samu tawatur kafin a aiki da shi ai abin da muka yi magana kenan ko amma in ba haka ba ko hadisul ahadu ne sai a aiki da shi to waɗansu shine yake cewa waɗansu daga cikin malamai su sun yi raddin nan na ahadu نعم wa ba'aluhum ba'alun malamai yi raddin ahada نعم sun yi raddin nan na ahadu wato hadisi wanda yake ahadu نعم su a wajen sun yi raddi ba za su yi amfani da shi ba نعم amma mu a wajen mun ce ahadu hadisi ahadu za mu yi amfani da shi نعم فالاعتراض kaga ikirari da والجواب kuma jawabi باقي duk mabayyini ne wato a cikin wannan matsalar za mu karanta inda waɗanda suka yi ikirari suka ce su ba su yadda a karɓi hadisi wanda yake na ahadu ba su hukunci da shi waɗansu kuma za su ji sun yi jawabi su a wajensu suka ce su kuma hujja ne a wajensu za su yi kafa hadisin ahadu a amfani da shi ko da ba ta wata
نعم حديث لا نكاح إلا بولي hadisin da aka ce la nikaha illa bi wali wa sadaqin Na'am.
shahidi adil نعم wannan hadisin da aka faɗa
نعم illa bi wali دليلنا على sai dai da wali اشتراط al-ali al-ali نعم shi waliyin wanda yake madaukaki نعم daliluna Na'am.
wannan mu a mazhabin malikiya dalilin mu ne نعم muna kafa hujja da shi cewa duk inda za a aure idan babu wali to aure bai yi ba sai da wannan sharadin guda uku bi waliyin da wali wa sadaqin da sadaqi wa shahidi adil da shaidu guda biyu dole sai an samu waɗannan guda uku sannan aure yake ɗauka نعم to su a wajen wasu za mu ji a gaba mu a wajenmu da yanzu mun faɗa mu wannan hujja ne a wajenmu نعم alashiraɗi نعم a bisa sharaɗa sharɗantawarsa da muka yi mu mun sharɗanta mun ce lalle lalle la nikaha illa bi wali نعم
mu a wajenmu mun sharɗanta wannan نعم wannan al'ali din sifa ce ta waliyin din Na'am.
illa bi waliyin ne al'ali Na'am.
shi waliyin wanda yake madaukaki to wannan daliluna hujjan mu ne alashiraɗi a bisa sharɗanta shi da muka muka ce ba aure sai da wali نعم ɗaya kenan نعم حديث من مثلنا hadisin du mun masalana نعم wanda ya shafi mun masa zakarahu ne Na'am.
da wasa نعم duk wanda ya shafi zakarinsa lalle sai ya sake alula Na'am.
lana shi ma wannan hujja ce a wajen mu mun kafa hujja da shi cewa duk mutumin da ya shafi zakarinsa Mm.
sai ya sha sai ya sake alula نعم أن وضوء ماس ai ana wudu'a masin cewa alular wanda ya shafi Mazakira mazakira lahu.
lahu zakarinsa mun take da منتقل alular sawarware wannan hujja ne a wajen mu.
Na'am.
duk muna lissafa hujjoji ne Na'am.
a kitab to mu zo kan magana نعم نعم حديث كل مسكر hadisin da yake kullu muskirin dukkan Haramun.
wanda yake abin da yake sanya maye Na'am.
haramun haramun ne Lana.
to wannan hadisin shi ma lana hujja ne a wajen mu mazhabin malikiya Na'am.
da muka kafa shi alal Ala nabizi nabizi.
a bisa haramta nabizi imi والسلام imi wanda aka aka aka aka yi shi aka nannage shi aka yi shi amma idan dai yana sanya maye to shi ma ya zama muskil saboda mu mun kiyasa a bisa cewa duk abin da yake zai iya sanya maye to mu- shi ma yana da illa kamar yadda giya take da illa Na'am.
tun daga haka ne shi ma ya zama nabizin ya zama muskilun da yake in dai zai sanya maye shi ma ya zama haram ya zama giya to wannan mun kafa hujja da shi muka kiyasa wannan shi ma hadisi ne lana نعم hadisi ne gare mu kuku kenan نعم yace wa salam والسلام alama ne ta ba alquran amince ya tabbata a bisa duk wanda ya bi shari'a mun kafa hujjojinmu waɗannan mu duk a wajen mu hujjar mu to bari mu ji shi kuma wanda zai mana itirali ya zai ce نعم gashi nan نعم wal hanafi والحنفي abu hanifa shi ko a wajensa في جميع in قائل dukkan wannan ƙa'ilun mai faɗi ne yace ma sa ma sa yace duk wannan hadisin bai inganta ba dukkanin su waɗannan hadisan to na kilo na kibu mai cirowa wannan magana an ibn ma'in an karɓo ga ibnu muni mu'ina shi a wajensa yace hadisai guda uku ma sa arziki na'am hadisai guda uku duk ba su inganta ba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine Na'am.
talasatun alal nabi la Zaɓin sunan nabi la tafi.
abubuwa hadisai guda uku duk ba su inganta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam
Man wanne ne masa.
shi na farko mun masa zakarahu bale ta wajja Na'am.
la La nikaha nikaha.
la nikaha illa bi waliyin Na'am.
kullu Kullu.
kullu muskirin haramun duk La ta- wannan yace la ta duk gaba ɗayan sa la ta bi duk ba ta bayyana ba a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yace talasatun hadisai guda uku duk gaba ɗayan su ba wanda ta inganta a wajen annabi ka ji barki shi abu hanifa abin da ya gaya mana kenan domin wani shiru ga shi nan muka ce jawabuna Jawabuna.
jawabinmu ai Al-hadisi.
ai hadisi la yurad La yurad.
ai hadisi bayan da za a karar da zane irin wannan magana ai bi misali za da irin misalin wannan saboda me in shi kuma Ya yi kuhu, domin shi ya hadisi yana da karfi Ya.
yaushe hadisi da wanda zaka zo kafin a tabbatar da wannan hadisi sai an bi wata ka'ida dokoki da waye da waye kamar yadda makaranta dai a matsalar mu kafin a tabbatar da isnadi sannan a zo a tabbatar da matani sannan kuma lokaci ɗaya mutum tak ya ta zo kawai ya zo ya ce hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kawai bai inganta ba sannan kawai zai mai yadda da shi ai ba zai yi ba ai ai zai ya faɗa da domin ibn mani'in nan da ya zo ya faɗa ai bai ce hadisi kaza bai inganta ba saboda kaza ya faɗi illa wanda kuma illa kowanne ya duba daga cikin illolin da yake ake sukan hadisi ya ga cewa ta tabbata hadisi kaza bai inganta ba saboda illa kaza ko a masalinsa ko a isnadin hadisi kaza bai inganta ba saboda kaza to kawai zuwa yaji salatu la yashu annabi a salatu kai hadisi guda uku duk ba su inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya faɗa haka to ya za ya mai da wannan ai dole sai ya faɗi wani abu ko to shi sa ba zai yi a ce wannan abun an to- an toki shi da wannan abu Na'am. Na'am. Na'am.
kaga mun gama da wannan magana kenan Na'am.
kaga su su je suna da hujjar su je su rike hujjar mu ma dai muna da hujjar mu domin ba yadda za a zo a tu- a do- a samu hujjar mu kawai a ce mana a mu a hadisan da mutum da wani annabi kawai shi kenan goma Ba dalili.
ba dalili dole a kawo wani abu Na'am.
to me dalilin ba kuma wanda ya kawo dalilin abin da ya sa wannan hadisan ba su inganta ba kawai abin da ya faɗa kenan
Na'am. Man za ka yi tirazu yin zaka hanafi.
yana daga cikin waɗanda suke da itirali cewa su ba su yarda da hadisul ahadu ba Na'am.
itirali al hanafi Na'am.
shine itirali nan na ma'abuta hanifa abu hanifa ne Na'am. Na'am. Fakat tawaturin.
fakar tawaturin Na'am. Fakat rashin tawaturin.
tawaturi bizil balwati Balwa.
rashin tawaturi Na'am.
ya fi da ya zo bizil balwa da abin da yake musiba ta hada su a wajen suka ce ko da ma za ka yarda da hadisi na ahadu to duk abin da yake mata ummu bihil balwa ne abin da musiba ta ha- ta gama kowa da shi to ba za a yi da hadisin ahadu ba ma'ana duk abin da yake an san cewa wannan abin an ta yawan abu ne wanda yake yana yawan faruwa kuma dole za a zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a nemi fatawarsa Na'am.
zai faɗi hukunci wannan ma zai zo ya ga musibar ta same shi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am.
ya faɗi hukunci Mhm.
to ai wannan ya kamata a ce an samu tawakkali amma a ce kuma irin wannan abin da ma ta ummu bil balwa din ne kuma a ce an samu azizul ahadu to su ba su yi da wannan ba dan dai ma ta ummu bil balwa ne to su dole ne sai an samu tawakkali bayan da za a ce azizul ahadu Na'am.
su a wajen su Na'am.
don me hujjar su Tafi.
eh shi ne take zuwa din Na'am.
duk abin da balwa musiba take zuwa da shi Na'am.
kalu suka ce su hujjar su Na'am. Ba za domin fa za wannan irin mata ummu bihir balwa irin waɗannan ai ya fito da ake duhu ai masu yawan ciro shi yana yawa saboda mai lahajatin hajatin lahu.
saboda bukata da suke da wannan abu Wasa'ilu.
wasa'iluhu da kuma masu yawan tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam Na'am.
da yawa za su zo da mun kawo misali yanzu suka ce kamar yanzu mu- hadisin mun masa zakara kullu Eh.
ai abu ne wanda za a ce da yawa mutanen da za su yi aure kuma su zo su taba zakarar su ai ba za a kasa cewa ai an samu irin waɗannan mutane da yawa sun zo sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam na yi aure amma na taba zakarar Eh.
ya zan yi annabi ba su mutuwa ba To ai ya kamata a ce su a wajen su irin waɗannan ai ya kamata a ce amma a sun yawa ai to yaushe za a ce kuma hadisul ahadi za a kafa hujjar shi muka ce a mu mutlaka ne ba ruwan mu mata ummu bihir balwa ne ko ba shi bane kowanne ne in aka samu hadisul ahadi kawai za a amfani shi jawabu na gashi nan Na'am.
jawabun mu wa shafi'i da Na'am.
kuma imamu shafi'i shi ma ya goyi da bayan mu a cikin wannan magana
Haɗilu.
to shi ne kamar masa.
to sai suka ce to tunda haka ne kuwa mata in bihir balwa ne to ka bata hadisin man masa da karahu bare ta wanda dinnan Na'am.
domin shi ma mata in mu bihir balwa ne su a wajen suka ce to tunda hadisul ahadi ne ba za a amfani da shi ba Na'am.
kamata ya a ce an samu tawatur a ciki Na'am.
liza liza saboda wannan mata ummu hilban wadin na'am sai ka bata wannan hadisi na'am wal bai'ani wal bai'ani bil Wal bai'ani jihad haka nan bil jihad.
akwai hadisin da yake al bai'ani lahum al jihad Na'am.
ma lan yusharika masu ciniki suna da zabi mutukar ba su rabu ba na'am to wani irin rabuwa duk dai akwai manganu da dama a cikin waɗannan amma dai sai suka ce albayi an lahu mar yari ne ma dama ta filmi Mm.
masu ciniki suna da yari mutukar suna zaune a wajen in na ce na sai maka da abin da kake kasiya kana da ikon mutukar ba mu tashi daga wajen ba kana da ikon da zaka ce ka fasa ni ma in ce na fasa to wani a mazhabin malikiyan ma an samu sabani Na.
kamar ibnu habibin da imamu shafi su sai suka ce mutukar ba a rabu bane fil majlisi ne a zamani waɗansu kuma a mazhabin malikiyar sai suka ce a'a malayin wutar ka fil kalami a'a daga lokacin da kace ka siyan mun nace na siyan maka to a wasu daga cikin mazhabin malikiya waɗansu malaman a wajen su ba wanda yake da ikon ya warware ciniki a cikin ko da ba ku bi wajen ba amma kamar ibnu habibin da imam shafi'i su a wajen su sai suka ce a'a mutukar ba a rabu a wajen bane amma yanzu duk daɗewar da muka inda muna nan ina da ikon da zan ce na fasa cinikin nan kai ma kana da ikon da zaka kace ka ba na amma mun bo wajen nan to a wannan bayan da za a yi kuma ka kana ci wannan su akan abin da suka faɗa kenan suka ce sai dai cinikin hiyari kawai in na'am cinikin hiyari ko dama ai ma'anarsa na sai maka da abin nan ka je ka- ka je ka shawara to kaga wannan ai ba zancen zancen cewa kuma ku ce kun ba su ciniki inda har an baka zaɓi ma an ga dama ba gobe ka zo ka ce kuma ka bata ciniki ba ka ce ka ba ka to idan suka ce suka toge banda cinikin hiyari na'am na'am izhaza domin ya dauranci wannan na'am su sai suka ce to su a wajen su ai zancen albai an laumar yara ai shi ma yana daga cikin mata ummu bil balwa domin sana'a abu ne wanda ake yawan yi saboda haka ya kamata a ce an samu tawaturi su ko imamu shafi'i da kuma wasu daga cikin mazhabin malikiya sai suka ce su a wajen su wannan hujja ne a wajen su duk da ahadin ne a wajen su hujja ne sun kafa hujja ne da shi in dai kai ciniki mutukar ba karba a wajen ba to kana da kiyasi
na'am na'am jawabuna jawabin mu wa shafi'i imamu shafi'i kamar ibnu habibin kenan da shine jawabin mu shi sa yace jawabuna domin wasu daga cikin malikiya sun yarda da wannan Na'am.
imamu shafi'i mutlaqan Mutlaqan.
su a wajen suka ce mutlaqan ne kubalu na'am sai a karbi shi hadisin nan ko hadis ma cikin bai balwa ne na'am ko kuma ba ba ma ta ummu zil barawa bane Na'am.
ko wanne ne hadisul ahadi sai a amfani shi na'am lakin al-khiyara to sai aka ce to ai ku da kuka faɗa mun ji ku imamu shafi mun ji ku ba ku da wata katakata a cikin wannan magana Na'am.
amma ku maza mu malikiya ai muna da wata magana da ku ji Na'am.
Abu Hanifa sai ya ce to ai kuma ku a wajen ku kun ce cinikin yari shi babu wani maganar kun toge shi a cikin zancen cinikin nan ai da sai ku ce albaya an lahu mali hiraru ba da ba ta fi majalisi kada ku toge da sai ku ce kawai mutlakan da cinikin yari da wanda ba cinikin yari ba in dai aka yi ciniki tana da ikon da zaka bata shi mutukar ana zaune a waje Na'am.
amma sai kuka ce ku a wajen ku banda cinikin yari to me yasa kuka toge cinikin yari kuma ana sai ku ce tunda kun ce mutlakan ne sai ku tafi har cinikin yari ba amma da hawan maliki kenan suka yi magana na'am suka yi mana wannan magana sai suka ce to me yasa kuka faɗa haka na'am sai suka ce lakin da liyara Lakin na mu kuma sai liyara muka ce fara.
musu, ai mu hiyari cinikin abin da ya sa muka toke cinikin hiyari domin fara ka amara ahal ɗaibaci na'am ya rabu da aikin mutanen makina mu kuma a mazan malikiya wata ginshiki ne guda wanda duk wani abu da muke mu a wajenmu ko hadisi ya zo idan dai ya zama mutanen madina ga abin da suke aikatawa to ma maza ma ma- imam malik zai ajiye wannan hadisin ya aiki da abin da mazhaban malik da abin da mutanen madina suke aikatawa shi a wajensa wannan wata ginshiki ne a cikin mazhaban malikiya domin shi hujjarsa anan wajen shine mutanen madina sun bi kowa kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne karshen zama da suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa karshen rayuwarsa to kuma kowane hadisi kana shafe shi ne idan wani hadisin ya zo a bayansa ya zama tarihin wannan hadisin ya zama shi ne a ƙarshe wancan tarihi da yawancin hadisai za a ga idan wani misali yawa hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu sai bayan shekara guda kuma sai zo ya yi wani abu wanda yake sabanin wancan to sai a ce wannan hadisin ya shafe wancan to tunda mutanen Madina su ne suke zuwa a ƙarshen suka zo a ƙarshen zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam to idan aka ga suna aikata wani aiki shi a wajen mazhabin malikiya sai ya ce to sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wancan abin ne ya dawo kan wannan na'am shi yasa suka bar wancan hadisin suke amfani da wannan Na'am.
to shi yasa shi a wajensa idan dai mutanen Madina suka ai- suna aiki da abu to zai bar wancan hadisin yayi domin kamar wannan aikin Madinan nusa ne ga wancan aikin to sai muka ce mu a wajen mu mun ga cewa ai a wajen mutanen Madina suna bata suna iya bata ciniki ma dama ta fil majalisi amma in cinikin yari ne ba dama a bata domin shi a cinikin yari an baka wata dama ka iya zuwa nan da kwana uku ma in cinikin yarin na kwana uku ne in ka ga dama ka zo ka ce ba na yi to me amfanin kuma a ce za a baka dama ka bata shi bayan ma an ce in kai kwana uku ma za ka iya zuwa ka ce ka bata shi to me amfanin kuma a ce sai an bata shi to yasa mu sai muka toge anan domin aikin mutanen Madina ya saba wannan ka ji hanyar da muka fito na'am na'am shi yasa yake na'am fa Madina maliku ya rabu ya rabu da amala aikin na ahla Madina na'am wal maliku kuwa na'am laysa liman ma halafu khalafahum duk abin da ya saba wa mutanen Madina ba zai bi wannan hanyar ba kowane iri wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da suke ta sukan mazhabar imam malik akan wannan abu na'am
saboda shi ba zai taɓa barin duk abin da aka ce ya sabawa aikin a mutanen mutanen majalisar shi ba zai ba wannan abu na'am na'am to dalilin da yasa kenan mu muka muka toge cikin yari na'am min zaka yana daga wancanan ka dai rashin aiki da da da wannan dinnan dai Na.
da itirali akan hadisul ahadi dinnan na'am na'am an yi da'una ahadu hanyar ana ahadin min Na.
salafin a ce wani ɗaya daga cikin salafu na'am wato daga cikin sahabbai ya suka na'am sai habarin a cikin Habari.
wani had- wani hadisi lima Lima bi bi ra'ayi
me na'am halkal na'am salaf ilsafa ko Na'am.
da abin da ya zama cewa ya taru da ra'ayinsa wato ya saba da ra'ayinsa
na'am duk abin da ya zama cewa shi a wajensa ya saba da ra'ayinsa wanda daga cikin sahabbai aka zo a ga masa wani hadisi yace a shi a ra'ayinsa ya faɗa yace a to yanzu da za a ce kaza kuma ba ya ya zama cewa shi a ra'ayinsa ya saba da ra'ayinsa sai ya faɗi wannan abin ya soki wannan hadisin na'am to a wajensu su waɗansu daga ciki sai suka ce ba za a yi amfani da wannan hadisin mu kuma muka ce a za a yi amfani da shi domin a ra'ayinsa ya faɗa ra'ayinsa ko abin da tura hadisin mu sallallahu alaihi wasallam
na'am
Shirin musulun na gamfani ne yake al-yadayn shar'antawan wanke hannayenmu na'am qabla an dukhila fil tun kafin mu ilahi shigar da shi a cikin ƙwarya fil hadisi hanna anna wannan ya bujira ne a cikin hadisi ya zo a cikin hadisi na'am na'am wannan ya zo a cikin hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama na'am cewa a manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce idan sai kaza hadukum min nawmi na'am wala ya zami sai da hu fil ina'i hatta ya dukula huma salasa na'am wannan hadisi ne zo manzo sallallahu alaihi wasallama cewa idan ɗan guda daga bacci kada ya dilme hannunsa kawai a cikin ƙwarya ya zo a rula har sai ya wanke su uku. wannan hadisi ne ya zo na'am to da hadisin nan aka zo sai aka zo aka karanta shi a wajen ibnu abbas sai ce a to yanzu idan an ce wannan hadisin ya inganta a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to ba ni labari inda mutum zai je ya alwala a cikin tafki ba shi ma sai a ce sai ya wanke hannunsa uku to a kaga wannan magana da ya faɗa ta yi yiwa wata kila da aka zo aka masa hadisin nan shi bai zo masa wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo masa bane kuma ya amfani da ra'ayinsa saboda yana ganin cewa a to idan an ce za a wanke hannu idan za ka amfani a cikin ƙwarya to kuma a cikin tafki ne ba to shi kuma da ba za ka wanke hannunka kaga haka mara yanzu ne kawo to an sai suka ce to tunda ai an kawo sahabi yayi suka akan wancan hadisin ya kawo ra'ayinsa to ba za a yi amfani da wancan hadisin mu kuma muka ce a'a wannan ai ra'ayin zai bada ra'ayinsa ko ya za a yi soki hadisi to shi da muka ce mu a wajen mu hujja ne wannan na'am ya kulu man alafa na wanda ya saba mana daga cikin malaman sai yace shi a wajensa yace to ai an karahu anan nabiyil baharu baharu shine wanda ake masa lakabi ibnu abbas kenan Na'am.
wanda kogi ne shi na'am shi ai ya sabawa ya sabawa cewa wannan hadisin an Na'am.
karɓo shi daga annabi ne liman ahdarahu to wanda ya halarta shi zai faɗa yake to a to in ka faɗi wannan ka ce daga wajen annabi yake yake ara aika lauta wadda a fi mai hirasin ba da mutum ya je ya samu wani wadi kuma ya zo ya aula ba a ce shi ma sai ya wanke hannun su uku kenan a ga wannan ra'ayin sa ne faɗa ba ya ce a hadisin nan ba a karɓo shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya faɗa ba kenan Na'am.
cewa ya to in ka faɗi wannan to ba ni labari idan kuma da mutum a ce ya aula a cikin kogi shi kuma ya za ka ce masa na'am a kaga wani ra'ayi ne kenan ya kawo Mm.
to ba za a ce ya zuci a cikin mu a wajen mu sai mu kama hujja da shi No.
shi ko wanda ya zama mana yace a tun da salafu sun sun ya kawo wani ra'ayin sa cikin abu to shi a wajen sa ba za a kama hujja da wani alabu da hadisi yawa idan mu muka ce wannan hujja ne a wajen mu aka zo wajen wanke a da kafin ka wanke ka sa hannunka jilmiya a cikin ƙwarya to sai ka wanke hannunka domin ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillah Allah ya sa